أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة داود عليه السلام مكية وهي ست وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Ah, alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah ya sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana a jiya wanda a jiya mun tsaya a ƙarshen suratul safati ko wanda a yau za mu tashi a farkon suratul suratul sad a wannan sura wanda tana fara da bismillahir rahmanir rahim suratul sad sura kenan watan ta sadu wanda yake tana daga cikin surori masu farawa da irin waɗannan haruffa waɗanda fassara su mafi inganci a ce Allahu alibi muradihi kurun Allah shine wanda yake ya san abin da yake nufi da su shi ne fassara mafi inganci duk da malamai suna magana maganganu ga kasorin nasu kamar yadda mun yi su a baya amma dai magana mafi inganci shine sai ka ga da an ce Allahu alibi muradihi to shi kenan wanda ko da an tsaya an yi waɗancan bayanai to ƙarshe abin da za a ciki na sannan makiyatu wannan sura an saukar da ita manzo Allah sallallahu alaihi yana garin Makka wa hiya ita sittun aw thamanin wa thamanuna aya tana da aya 86 ko kuma 88 bisa ga sabanin malamai masu kira'a wanda kamar yadda muka faɗa cewa ita wannan sura ta surta sa'ad tana daga cikin surori waɗanda suka fara da ɗan waɗanda harufa waɗanda yake wasu ɗauke su matsayin wani sirri ne na Allah maɗaukin sarki wasu ɗauke su kuma sunaye ne na waɗannan surorin waɗanda sun ka fara da shi wasu kuma su ce sunaye suna alƙur'ani ne waɗansu kuma su ce suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka dai da sauran dai maganganu waɗanda duk an ka bi littafan malamai tun daga irin su ibnu jaririn at-tabari a tafsirin shi imam al-qurtubi da sauran malamai duka zaka ga suna yin bayani dogo har da ibnu kathirin ma ana shi tafsirin shi ma zaka ga yana kawo irin waɗannan bayanai din wanda amma dai kashi za a ce Allahu alamin baraki din kurum sannan aka ce tana da aya 80 da takwas ko kuma 86 wanda yake bisa ga sabani ne na malaman kira'a kawai wanda ba wai wata matsala ba ce a ce aya kaza ko kaza ba cin karo ne da juna ko wani abu ba wanda an sani da ma akwai kiramomi guda bakwai sannan kuma akwai wasu guda uku wanda sun ka cika guda goma wanda waɗannan kiramomin guda goma za ka iya samu waɗanda suke masu ƙoƙarin himma wajen koyon karatu na alkur'ani tare da dokoki ne da ƙa'idodin shi za ka samu wani duka kiramomin guda bakwai duk ya iya su wani duk guda goma gaba ɗaya duk ya iya su dukansu kuma in zai zo yana yin wata ba za ka je ya kuskure ba ya fada cikin wadda ba ya ce kai din ba kuma tare da cewa kowace da irin nata hari da nata dokoki waɗanda ake kiyaye wajen karatu ne to muna fatan Allah mana jagora wanda ko guda dai mu ma mu iya da kyau ku to ah saboda haka akwai kirawi da yawa wanda za ka ga inda za ka gano yanzu misali ko da wajen Fatiha tsakanin kira'awar shi da kuma hafsu za ka ga tunna akwai bambanci wanda za ka ga wannan ya dauka matsayin aya bakwai ce ita fatiha wannan kuma ya dauka a'a sai an an gama da fatiha sannan take aya ta bakwai ita fatiha ita fatiha ita fatiha da matsayin aya shidda ce sai an gama da bismillah sannan take dauka ta zama bakwai wasu kuma su dauka a'a sai dai banda bismillah da take aya bakwai zaka ga mamanci na aya zaka ji an kanta alhamdulillah rabbil alamin aya ɗaya kenan arrahmanir rahim aya ta biyu kenan maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kaga aya guda bakwai ta cika su kuma wanda suka tayi akan cewa a'a aya shida ce sai an gama da bismillah sannan za su zama matsayin bakwai kaga in ka karanto bismillahir rahmanir su matsayin aya guda kenan cikin fatiha alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu kenan arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai su haɗa cin shi kuma kaga wannan duka ba wai ba wai aya ce an ka rage ba amma dai kawai bambanci ne kira wancan yayi aya wuri kaza wancan ko bai aya wurin ba saboda haka ba wai a swabani ne ko wata matsala ba samun haka nan din ba to saboda haka in kaji an ce an ce aya kaza sura ko kuma aya kaza to ana magana ne akan cewa watan bambancin malamai na kira'a kuma kamar da muka sha faɗa cewa an ce makkiya wato shine aya sura wadda aka sabkar a lokacin manzala su sallama yana maka kamin ya yi hijira ya kuma zuwa madina wanda akwai maganganun malaman ulumul qur'ani akan menene makkiya menene madaniya to amma dai wannan yana ce mafi a karfi cewa makkiya wanda manzala sallama aka saukar mashi kamin ya yi hijira zuwa madina madaniya kuma shine wanda aka saukar manzala sallama shi kuma bayan ya yi hijira ya koma garin madina in aka ce makkiya din nan da a ce tafiya ta kama maza Allah salama zuwa garin Madina amma kamin ya hijira misali sai ya zo can Madina sai an ka saukan mashi da wannan aya ko sura to ga ka'ida ya ta wannan sura sunanta dai makkiya tun da ba riga aka hijira ba ko da cikin garin Madina aka sauka da ita ko inda kuma bayan manzo Allah salama ya hijira ya koma Madina zai yi wata hiyawa da za ta zo da shi Makka to ko da ya zo nan sai an ka sauka mashi da ayoyi na cikin garin Makka din to tun da dai bayan ya hijira sunanta dai madaniya wannan akwai wasu abani wani ga magana amma dai wanda su ne mafi karfi wanda za a ga malaman ulumul qur'ani kasan shi ma na bangare ne daban wanda suna maganganu sosai da gaske akan makkiya da madaniya din sannan tana farawa da bismillahir rahmanir rahim sa'ad shine Allahu ala bimradihi wal qur'anil Allah ce wal qur'ani ina rantsuwa da alqur'anin nan zizzikiri ma'abucin daukaka wanda kamar yadda aka sani kalmar zikir mun sha karanta su cewa tana da ma'anoni a cikin alkur'ani ba ma'ana guda ba kalmar zikir tana da ma'ana ne ta ɗaukaka kamar nan wurin wal qur'ani zikiri Allah ce na rantsuwa da alkur'ani nan ma'abucin ɗaukaka to haka shine ake cewa zaka je wata aya Allah yake faɗa cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum mun sauka muku littafi wanda akwai ɗaukaka ku a cikin shi kaga ɗaukaka kenan na ba ba wani ma'ana ba kamar irin su wa innahu la zikrun laka wa liqaumika shi alƙur'an nan ɗaukaka ne gare ka ya maza Allah sallallahu alaihi sallama sannan wani ƙaunika da kuma mutanenka haka shi ma zikiru ne amma kalmar zikiru ne amma ma'ana su ta ɗaukaka ɗin wanda kuma tana zuwa da ma'ana na kamar ba da labari haka da Allah ke faɗa a cikin kistar zarkar ne cewa wa yasu alunaka an zilkar ne kul sa'atalu alaikum minhu zikira ya ce ku ce ku zo zan karanta muku labarin nashi kaga sa'atalu alaikum minhu zikira zikira din nan ne ba zikira ke nufi a labarin zarka ne labarin yake nufi wurin kaga ne yana bada wannan ma'ana da irin su kalmar zikiru mai bayar da ma'ana ta shi zikirin da kai ne din ko kuma kamar irin da wasu kurula a kasiran la'allahun tuflihun din nan ya yi lana mazkuru Allah zikiran kasira duk eh wadannan shine na zikiri din kenan akwai kalmar zikiri shi kuma wanda yake na sallah kamar ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi anan wajen sallar juma'a ake nufi da zikrullahi din to duka ne misal da sauran ma'anonin shi amma dai anan wurin shi a zikir ma'ana alqur'ani wanda yake ma abocin daukaka da daraja a kuma ana cewa da zikiri ma'abucin bayani shi alkur'ani duka ana fasar kalmar zikirin da shi ya ko a ce ma'abucin bayani ko kuma a ce ma'abucin ɗaukaka duka ana fasara shi da hakanan ɗin kalmar zikirin sannan kuma sai allah maɗaukin sarki ya ci gaba da wanda nan ana cewa wa jawabu hadal kasbi kamar da malamin mai tafsiri kawo ce jawabin rantsuwa din da aka yi mahzufun an shafe shi ba a kawo menene jawabin rantsuwa ga kaida an kai rantsuwa to akwai bukata a ji menene jawabin rantsuwa don yanzu ko kai kace wallahi tallahi to ana jira me zaka faɗi gaba mi wallahi tallahi ta kusa ne yawa to nan Allah ya rantsuwa da alqur'ani amma ba suka ce ba a faɗi jawabin rantsuwa ba sai aka ce a sai dai a kaddara shi shine ma'ana ta mal amru kama qala kuffaru makkah min ta'addud al-alihata ai lamarin kamar yadda kafiran maka suke faɗa cewa wai allola da yawa ne to ba haka na abu yake ba shi a jawabin rantsuwar amma wasu kuma sun ce a a jawabin rantsuwar dai shine wanda za mu kanta a can gaba wanda yake cewa inna hadha la haqqun takhasum ahlin nari can za mu kanta wannan a cikin wannan surar can gaba suka ce shine jawabin rantsuwar wasu kuma suka ce a a jawabin rantsuwar dai wannan ayat yana farkon nata balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaqin shine matsayin jawabi na ita rantsuwar duka dai malamai su yi magana dai akan wannan jawabi na rantsuwa din kuma aka ce yanzu wajen kaddara malmakin a kaddara shi da mal'amru kama qalar kuffaru makkata aka ce kuma zai dauka har yanzu ya zama abinda aka kaddarawa sai shine sai a ce innaka laminal mursalina kuma a ce wal qur'ani da zikiri innaka laminal mursalina duka dai malamai sun ta magana amma dai ina jin ibnu jarir ne at-tabari a nashi tafsir sirrin jaya da cewa wannan aya ta zama balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaqin shine jawabin rantsuwar shine zai fi don ya ce duk waɗancan ayoyin da aka kawo din kusan kamar sun yi nisa a bada a basu wannan ma'ana din to shine Allah madaukakin zai ce balil ladina kafaru ya ce bari dai alladina kafaru waɗanda suka kafirce min ahli makkah daga cikin mutanen garin makka fi izzatin suna cikin girman kai daga barin yin imani wa shiqaqin da kuma sabani ma'ana sabawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa adawatin lin nabi da kuma kiyayya ga shi manzon Allah din sallallahu sallama saboda haka sai ya zama shine matsayin kawar jawabin nan tsoki na bisa ga wancan magana din ta daga cikin maganar malamai din to shine bari da zai da kawar fi izzati wa shiqaqin waɗannan kafirai maka suna cikin girman kai na rashin yin imani da kuma sabani shine da saba manzo sallama yanda Allah ya koshi cewa ya kira su su su yi imani da Allah su bauta ma Allah madaukin sarki su babbauta waɗannan gumaka to amma kuma duk da haka sun ka saba suka kiya sai Allah ce amma su sani ba kam da yawa a halakana min qablihim min qarnin mun halakar da zamun na gabanin su wato shine ummatan mun halakar da al'ummomi min al'ummami al-madiyati daga al'ummomi waɗanda sun ka wuce saboda haka kuma da mun ka halakar da su din fanadau sai ga sun kai tayin kira a lokacin su lokacin shine shine hina nuzulil azab bihim lokacin sauka azab gare su fanadau suka tayin kira waye ma'ana su ne neman agaji kina shine wala tahina wanda ba a babu watan a wancan lokacin babu manasin watan wata matabbata ko kuma wata makoya wanda za su gudu su cere wanda walata din nan ne ana cewa ma shi wannan latin nan ne shine laisa wannan ta din shi kuma watan shine ma'ana dai walata din nan korewa shi na babu wata mahita inda za su je su yi gudu wanda za su cere din don shi na walata hina shine na lokaci din walata kuma shine na laisa ma'anar laisa ma'anar shi guda da karkace laisa kuma kace laisa hina manas a can a wancan lokacin babu wata maboya ko kuma wata malaba ko kuma wani wuri wanda za su gudu su tsere duka ana fassara shi da haka yin cewa shi wannan laisa din wannan lati din da ne a matsayin shi laisa yake wanda da yawa daga cikin su malamai bayan su steve wani cikin malaman na hau din haka suka tafi akan cewa ma'anar shi laisa din saboda haka don haka Allah yake cewa watan walata hina watan walata hina a wancan lokacin babu manasin watan wata malaba ko wani wurin gudu ko wata majuya da za su koma su gudu su tsere to shi ne ce ai istagafu ai ma'ana shi ne sun nemi agaji su waɗannan kafin lokacin da aka sauka musu da wannan azabat wal halu alhali kuma Allah maharaba babu wurin gudu wala manja babu wata matsira amma duk da haka nan wa ma ataba da bihim kuffaru makkata sai ga kafiran maka ba su yi lura da waɗannan kafiran waɗanda suka gabata ba waɗanda an ka halaka ta sanadiyar irin waɗannan abubuwan da suka yi ba amma suka ci gaba da aikata ayyukansu wanda yake na ba daidai ba na rashin imani din a to shine sai Allah barka zai ce kuma bayan wannan su waɗannan kafiran wa'ajibu wai suna mamakin cewa an ja'ahum munzirun minhum wai mai gargadi ya zo musu daga cikin su shine rasulun manzo ya zo musu min anfusihim daga cikin kansu yunzirhum yana musu gargadi wa yukhawifuhum an-nara yana tsoratar da su wuta ba'da al-ba'th bayan tashi al-qiyama wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato suna mamakin a ci an aika musu manzo daga gare su Allah ce wa qala kafiruna su ne wadannan kafirai suna cewa wai ai hada wannan ai ba ko hada wannan manzo din da yazo ci shi manzo ne sahirun wai dan sihiri ne shi ya kazzabun kuma wai shi makareci ne wa billahi a suke cewa yanzu aja azal alihata ilahan wahidan yanzu aja azal alihata za a sanya duk waɗannan allolin nan gaba ɗayan su ilahan wahidan matsayin Allah ɗaya shi kenan shi kaɗai zabota ma suka ce lalle inna hadha la shay'un ujabun lalle wannan wani lamari ne wanda yake na ban mamaki a cire Allah guda za a bauta ma duka gaba ɗaya a ba sauran allola baki ɗaya to shine suka ci gaba wanda waɗannan duka ayoyi na kan ciki su ne gaba ɗaya wanda akwai duk da malamai su yi maganganu na dalilin saukarsu da yawan gaske tun daga irin su ibn jarir a tabari da su imamu da kurdubi da su shi imamu ahmadu sawi da irin shi shawar da labarin shi ma cikin nashi tafsiri da sauran dai dukkanin malaman tafsiri gaba ɗaya akan cewa wato su waɗannan mutanen na makka shawara ce sun kai sun haɗu irin su abu lahabin su utubatu bin rabi'a haka su shebatu bin rabi'a su walid bin mugira haka su amurkun tari da kuma dai sauran waɗannan manyan kafiran suka ce to suwa wannan abu ya ishe su wannan maza alaƙa masu kuma yanzu abinda suke kallo idan sun ka ƙyale maza salama aka ci gaba da yin haka nan sai bayan abu ɗalibi ya rasu sannan suna kashe maza salama sun ka ce to su kuma mutanen laraba za su masu maganganu ba a ce ga yanan ba su taba maza Allah ba sai da suna ga buɗa da bayanan shi yasa sun ka taba shi saboda ganin idan suna kyale shi kenan saboda haka sun ka ce to lalle kuma gashi yana zagin goma kansu tunda yana cewa abin wata goma ka a zo a zaki wata ma Allah shi kaɗai sun ka ce to gaskiya ba za su da kyale shi ba suka taru suka je wajen shi Abu Dalib suka ce sun zo wajen shi abin da suke so suna son ya kira manzo Allah sallama yayi masa sulhu tsakanin su wannan zagin goma kansu da su su da shi ba saboda haka a kira shi ya taho za su tattauna da shi ya a guda da yasa a kira manzana sallama ya zo ya ce to mazalla ga mutane kan sun ka taho suna neman ku sasanta tsakanin ku da kai da su game da abubuwan suke gudana to shine sun ka ce to yanzu abu sai abu ya halaye magana ya ce a shi abin da suka so ya zo da manzana sallama shi ne ya gaya masu shin wani shi ne ya kaso wanga abin da ya taho da shi yanzu shi ne an manufa ta da shi ya shin kuɗi ya kaso in dukiya ya kaso za su tara mai kuɗi ya kowa kuɗi duka da baka gaba ɗaya a ba shi ke ne ya bawa gaba gaba ɗaya gani in daga kuɗi ya kai in koma kuɗi ya kai ma ba mulki ne ya kaso za su iya toso na shi a sarki gare su amma da ya ba cewa shi marzo ne Allah ya kushe gani in koma haka na bane yana son mata ne ya kaso za su zaɓe ki duk matan da suka yi kowa ya cikin garin a bashi shi ke nan sai a zanna lahiya a bacci ba haka ne to shi ne suka ce ya gaya masu wanda duk ya kaso cikinsu to za a mai guda daga ciki to shi kuma sai ya ce masu eh wato duk wannan gabuwan gaba da shi ba shi ya kaso ba shi abu guda ɗaya ne ya kaso kawai gare su kalma guda ce kawai ta isa abuja da ce a inda ya guda ka faɗe ta za mu ƙara ma da goma irin ta ba yawwa ɗaya saboda suna ganin wato haka gaskiya ta musu wato saboda suna ganin cewa yanzu wato kamar sun kama sulhu zai tabbata kenan saboda haka abinda suke so wato sun yarda in ya faɗi wannan kalma guda wanda yake su za su ƙara mai da guda goma kaga su zama sha ɗaya kenan to shine sai ce a shi guda kawai ta ishe shi ba ya da buƙatar sai a ƙara mai goma ya ce kawai shi iya abin da yake bukata gare su kawai yana so su faɗi la'ilaha illallahu muhammadu rasulullah sallallahu sun ka ce a ci to abin ba yi wa kenan saboda haka suka ce san wannan ai ba zai yi ba yanzu sai suka ce yanzu ka diba ha gani ba gumakan da an gare mu yanzu guda 360 a gare mu ga su 360 na amma ga shi har yanzu bukatun mu su biya ba duk yawan kuma kan kato balle an kuma ga Allah guda ɗin wai suna ga sunna allolan nasu guda 360 sun kasa biyan bukatun to balle Allah guda ka yawa saboda haka aza ai Allah 360 sun kasa biya musu sauran bukatun su gaba ɗaya kuma yanzu Allah guda ɗaya a cikin gari shi kaɗai kuma shi zai iya biya musu da bukatun nasu saboda haka sun ka ce abin ba zai yi ba to shine wanda kusan shi ne dalilin saukar ɗanar ayoyin duka waɗanda Allah yake magana gare su cewa suna cikin saɓani ɗin da kuma girman kai sannan ya ba su wannan misalai na cewa an halakar da waɗansu kame su ba yake cewa suna cewa wai su suna mamaki yanzu a ce wai manzo Allah sallama shi zai zuwa shine mai gargadi shi a manzo gare su to sun ta maganganu ƙwarai da gaske wanda suke neman su ba za su yarda da cewa shi ne manzo ba saboda ai inda manzancin nan da gaske ne to lallai su su ne manya gare shi matsayin suna manya gare shi kawo to lalle da su za a yi kowa wai su ne manya a shekaru kuma su ne manya a wajen kudi to saboda haka suna ganin cewa ba zai taɓa yiwuwa ba a ce shi ne allah maɗauki sarki zai aikowa ba alhali ga su ne manyan gari kuma to shi ne allah yake cewa wa ajibu su yi mawaki wai an ja'ahun manzirun minhum mai gargaɗi ya zo masu daga cikinsu wanda alhali abun alfahari ma ne da jin daɗi a ce allah ya aiko manzo daga cikinsu ne shi yasa kaji shi allah abin da yake magana ganin yake yayi masu baiwa babba don cewa yake laqad manna Allahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan Allah ya ma mu'mine baiwa da aiko musu manzo daga cikin su ma'ana shine waya aiko musu manzo daga cikin su wanda ba mala'ika bane shi ba aljani bane mutum ne irin su ai kaga daraja ce wannan babba a ce cikin ku kuzin su mutane ku adda wani mai daraja kwarai ai ina ganin ko daga gari ne mutane suke da wani mutum mai daraja in suna da hankalin tunani alfahari daɗi da su su yi murna suna da irin wani cikin garinsu amma in suna da hankali suna wanda suka misali ko kuma ga unguwa ne suke da wani muhimmin mutum shi ma abun alfahari ne gare su na jin daɗi muna wajen mu'addawa ne ko a cikin gida ko ina ne masu hankali amma to amma sai zama su kuma duk babu wannan tunanin kwata-kwata a ce manzon da Allah madaukakin sarki yayi ma alƙawari alƙawari duk annabawa da za su turwa gaba ɗaya kowanne daga cikin manzannin suka taho sai da sun kai faɗa ma al'ummomin su cewa za a aiko shi ba zai zo kuma a yi iman da shi a bi shi kuma kowane manzo ma sai dai ma Allah alƙawari cewa idan manzo sallama ya zo zai ajina shi aikin ya zo shi ma zama min bayan manzo Allah sallama saboda matsayin shi darajar wasu Allah ya ɗauko shi su suna ta suna ta kishin sauran ƙarbilu ya zamo daga cikin su su ko ga su Allah ya ba su shi alfa cikin su amma kuma sai ba su gan shi ba sai zama su duddan tashi ba shi su gani ba a'a yatimu abi dalibin su gani su kuro su da kan su mara abi dalibin suke ce mashi da aka magana da wayewar su da shi ba ita bace gare su ba to shi yasa kaga sai ya zama duk matsayin nashi da girman nashi amma kashi shi kenan sai zama ya amfane su ba suna ci suna gani suna zannin su dai wani to dauke shi kenan tunda ai kaga lokacin mutanen Madina sun ka fara zuwa kamar da muka fara ko cewa nan garin na Makka na inda Ka'aba take na ahiyar da kwatin su ta bauta gumaka kowace kabila tana nata gunki a nan Ka'aba din shi yasa suke da wannan gunkunan kusan guda 360 to lokacin su kuma dama duk shekara akwai haduwar da suka gaba ɗaya duka garuruwa suna tahowa kamar matsayin aikin hajji ne gare su misali amma dai lokacin can cikin ba cikin musulunci ba ne to haka suke to sai yanzu a wannan lokacin sai wasu sun ka zo madina sai sun ka gama zala da salama sun ka sare shi kuma sai sun ka yi imani da shiya da shekara ta dawo su ma da suka cancan ashe su ma sun ci gaba da kokarin su fahimtar da wasu ma cewa to ga a halin da ake cikin wani manzo wanda ya bayyana gashi garin maka sun haɗu da shi sai zama suka samu ƙaruwa kamin ba ɗace sun ka dawo suka sun ƙara yawa to sun ka nemi cewa to aiko yanzu abin da ya kamata manzo Allah sallama tun da dai mutanen gare kare garin makka su suna sayin abubuwa na cutarwa gare ka sun ki karɓa wannan abu da ka zo masu da shi ya kamata ya ka taso ka kuma zuwa garin mu in ka dawo garin mu mun yi alƙawari za mu ba da rayuwar mu da dukiyar mu gaba ɗaya a wajen kayika shikenan wannan shine dalili aka zo zan kuma sai ga shi daga bayan Allah ba manzo Allah izini din ya je wannan hijira din sai ga yanan ne su an kai musu abin gare su amma shi kinan sun ka dauki abu su dauke shi komai ba suna kallo sai wani gari suka to sun ka dauke shi kinan shi yasa malamai suke cewa duk duniya gaba ɗaya babu wani wuri wanda adda daraja da matsayi irin nan inda rawar mazal take sallallahu alaihi wasallam babu wani wuri mai daraja da suka mata duk duniya gaba ɗaya kakka ci hada ka'aba hada ita ne saboda ai ita ka'aba ita ma halitta ce ita ko madina ta adda sayyidul khalqin ko shugaban halittar gaba ɗaya misali can yake shi maza alaihi salama saboda aka ka'aba halitta ce har da al'arshi bai kai inda maza alaihi salama har al'arshi saboda shi ma al'arshi halitta ce kursiyu shi ma halitta ce ka'aba ita ma halitta ce to shi kuma zala shi sayyidul khalqin ne gaba da duka duka su ne to shi zaka ga ake cewa don haka nan wurin kuma haka duniya nan ne dai zaka zo ka ko aljanna ita ce akwatin ta wurin aljanna ce al'amuran azanta tunda hadisi sahihi ingantacce abu sayyidul bukhari ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati yace tsakanin dausayi tsakanin gida gidana da minbari na jama'a sallallahu alaihi wasallam ce dausayi aljanna ce al'amuran akashi to kaga shi da karshe wani cewa yace ya shiga cikin diwa da yake cewa ya shiga aljanna tun yana duniya bai mutu ba to lokacin da faɗa haka nan zai ga samu daga mutane sun ga ta hawa wai wata baka ya shiga aljanna bai mutu ba kaza kaza kaza sai ce a to ai shi manzo Allah ya ce tsakanin gida ne da minbari ne dausa ya aljanna ne kuma shi ya shiga wurin shi ko ya yarda da magana ta manzo Allah aljanna ce shiga yawa to da yazo wurin fa kaga shiga aljanna to Allah kai mu ba saboda haka a to kaga duka irin waɗannan haka an ka zo shi yasa da ma ake cewa al'urba hijabun washi kusanci da hijabi ne in kana dam da mutum ko mi darajar ta shi da wanda shi ba ka sanin ta mafi yawanci sai dai wanda ne shi kadai ka sanin ta kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka gane ta in wata albarka ce ko wani abin da aka samu sai wancan da nesa ya same ta kai ba kuma san shi ba amma ya kwashe mu shi kida ya baka kai ko kana zaune iri ne na ka wata da baka yi ko ka gani ga duk matsayin annabi wanda sama da ƙasa duniya da lahira gaba ɗaya ba ka ba ta yi amma su wani girma da nasu ba su gaishe ba kai da zaka wadda ne sai ka ce rasulullah kuma sai ka ce sallallahu alaihi wasallam amma su duk bai samu ko rasulullah bai samu su ce mishi ba sai da su faɗi gaya kai tsaye suna da gaya haka su kwanci kurum to kaga ai shikenan sai aka zo ƙarshe suka rasa shikenan sai zama waɗanda a gefe kuma sun ka samu kuma yanzu ga mu hannu da muka tafi mai zamani da shi ba kuma mun samu ta Allah ya rike mana to saboda haka shi yasa sai ya zama suka yi ta cewa su a ce wani manzo ya zo musu daga cikinsu suna ganin ba zai yi ba a ce wai shi manzo ya zama su daga cikinsu suke cewa ha za su yi sahiru ai wannan dan sirri ne shi ya kazzaban kuma yana faɗa abinda ba gaskiya bane wani ya zo ya lafi aja alal ala hasan za mu zo mu sanya wannan ga allola ilahan wahid da ubangiji kawai shi kadai kwara daya duk abu wannan ga goma baki daya ba ka suna ganin ya zai ishe su suka ce inna hadha la shay'un mujabun wannan abun ba mamaki suka ce wan talakan wan dalal malau minhum واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب
نعم ah to shine bayan duka an yi waɗannan tattaunawa a wajen shi Abu Dalib din sun ce ba su yarda ba to shine sai shi Abu Dalib yake cewa manzo Allah sallama yace to wai manzo Allah waɗannan mutane ya kan gani bai kama ya kama a ɗaya sulhu da su ɗin da a daidaita da shi ne sai ya ce ai ya ce ma abu ɗari shi mazala ya ce inda za a ɗauko rana a aza ta ga hannu rana dama a ɗauko wata a aza shi bisa ga hannu rana hagu ya ce ba zan ba wannan aikin ba saboda ni an aiba da wani shi ya aiko da shi to nan da yake ce mashi to fasda al matumar ka ci gaba da abin da aka baka wani din abin da Allah ya ce ka ci gaba da ide kawai ya ce saboda haka wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwasalu fi turabi dafina yace na rantsi da Allah ba wanda yake ya taba ka cikin su sai in ba ne da rai ina cikin kasar Abu Hidsan to da wannan ne malami suke cewa shi yasa yana yana yana da imani tun da kashi hadda rantsuwa cewa ba wanda yake taba shi mai manzo Allah cewa duk da ke bai tukan suna da yawa sun kai kusan baiti 80 haka wanda a wasan da muka yi magana akan imanin Abu Talib din mun dan karanta wasu daga ciki amma dai sun kai bai tukan guda 80 wanda irin su imamul bayhaqi da dalilin nubuwa ya kawo su da irin su ina jin ibn hajar a cikin fathul bari sharhi sai bukhari shi ma duka sun kawo su wannan bai tukan hakan ne saboda ga to shine yace zaka bawa wanda yake sai taba ka wanda shi sabara zaki cewa to ya imani ya ka dai abinda annan ya faɗa shi ma cikin wancan bai tukan nashi ne ya ci gaba da yake cewa ai in bancin kada mutane su rika cewa matsayina ina da tijo na na dawo cikin addini na yara ce ai da ka same ni ina mai bayyana da addini na gari ne sai an ka ce tun ka ji ya ce bayyanarwa to yana yi kina amma bayyanarwa ne bai wake nan wanda dai mun karanta dalilai wanda ga wancan lokacin da muka wancan karatu mun karanta hujjojin waɗanda sun kace ai abu da bai da imani bai imani ba wata imani ba sannan mun ka biyo kuma da maganganun da su kuma waɗanda sun karo shi waɗannan maganganun tiriyan tiriyan sun ka bi duk waɗannan hujjojin da duk wani hadisin da aka kawo sun kace ga matsayi ne ga wani abu yake gashi gashi wanda ƙarshe ma dai duka har mun ji cewa duka bayan wannan ko aya guda ɗaya sun ga hujja da ta kuma ba ƙaramin gishiki ba ne da suke cewa da Allah ya faɗi cewa su kafirai la yukhaffafu lahum al'azab ba a sassauta musu azab kuma Allah ce kazalika najzi kullu kafurin dukkan kafiri gaba ɗaya kowa haka nan aka saka mashi mun karanta ta baya to suka ce to yanzu in haka nan ne duk hadisin da suka tawo cewa ai Abu Dalib yana wuta sannan kuma da aka sashi wuta din nan manzo sallama ya ce ya zo amma ya cece shi sai aka rage mashi aka mai sauƙin azabar sai ya zama ya fito daga cikin wuta bakin kwamre shi kurum ne bakin idanun samun shi nan ɗaya ne a cikin wuta amma zahin wutar duk da haka ne yana tasowa wai har yana kaiwa yana tafar masarfin ya shi saboda musibar tata nan ce tone wanda Allah ya kashi to sun ka ce duk wanda gari sai musu ba a yadda da su wani sun ci karo da Qur'ani tun da shi Allah cewa ya kamata fa uhum shafara ta shafi to ya za a cewa annabi ya ce shi kuma bayan an ce su in wata ce tun mai ce to baya amfanin su to a za a yi wani hadisi ya ci karo da ayar Qur'ani kuma a yadda da shi sun ka ce kuma Allah ya ce wa fala yakhufu wa lahum al'azab ba a sassauta azaba gare su kuma Allah ya ce kazalika najzi kullu kafirin ko wani kafiri haka na aka saka masa ba a sassauta mai azaba to ya za a kuma a ce a sassauta mashi kuma an baro shi su da can kure wuta ya dawo sama sama bayan kuma Qur'ani ya ce ba a sassauta ko wani kafiri kuma Allah ya ce ko wani haka na aka saka masa kaga ai kowanne ɗaya suna wanda mai karshe sa akwai wani malami al-Imam Ahmad ibn Zini da Halala ya rubuta littafi mai suna Asnal Madalibi fi najati abin dalibin littafin rubuta su kutum da sauran malamai ba shi kaɗai ba akan cewa abu dalibin nan ba maganar a cewa ya bai a'a da imani yana imani iyaka da abinda annan ya ɓoye imani shine saboda shi yana daga cikin manyan dattijan garin na makka ɗin shi yasa kaga su mutanen na makka ɗin ba su ba su yadda su taɓa manzo Allah ba sallallahu saboda kallon idon nashi ɗin to sai ga cewa yanzu in ya fito shi ma ƙarar a bayyane ya bayyanar da shi ma cewa yana yin addinin na musuluncin ga fili karara to ai yanzu wannan karar da suka bashi da kunya ce da suka ci to ana iya samun matsala su aji su gefe kaga za su ci gaba da samun damar cutar da musulmi kenan kuma ya matsayi na yanzu yana da cikin bai bayyana din ba dole in za su yi wani abu sai sun neme shi to kaga in kuma ya riga bayyana kaga duk waɗannan abubuwan za su kauce ba za a samu sanin wasu sirruran nasu tun da dai ba za su kare wani abu tare da shi na sirri din ba to shi yasa sai ya zama kana aka ce kuma wannan aiba da biyu ne tunda akwai mu'minu ali fir'auna shi ma ko wanda shi ma ga cikin fada fir'auna amma ya koyi imani da shi ma bai bayyana da shi imani ba kuma yana nan da imani da shi din kuma mun yi shi ma wannan sosu ya sai da muka yi ko a fada shi ma na sarkin ko akwai mu'minu shi ma ali yasin shi ma wanda ya koyi shi ma nashin wanda sai dai a daga baya to kaga duk irin waɗannan suka ce to shi yasa abu dalib din nan yana da imani amma dai wannan maganu ne na malamai wanda kuma a matsayin da yana da alaƙa da manzo Allah sallama kuma yayi hidima ga manzo Allah sallama sannan kuma duk duniya ba wani wanda ya kaso kamar manzo Allah sallama har da yana ba ya kaso manzo Allah ya so ba haka yake shi yasa ko bacci bai ya bai yin kwana in dai in dai manzo Allah bai kusa da shi ga lokacin da na hannu ne da zalan bai kusa da shi bai yin bacci haka iya kaso ya kenan to kuma kaga dai jama'a mun ga dai ko abu ko abu da ya so kuma ta dan umarni shi ne ko ko tunda abu da ya kaga dan mutane gashi nan tabbaci da abin wata ba ranar marmar an zuwa fes lanaran za su lahabi Allah ce amma sai ga shi sai buhari kuma magana take ba wani ba cewa bayan mutuwa ta sai ga shi ayi mafarki aka ce yana ce bai lissafin arrogo ulufi ne ce a sai na abbasu ne mafarkin nashi sai ga shi mafarkin ya gane shi yake tabbata ce wani irin yanayi yake cikin ce a shi cikin azaba yake ana mashi azaba amma duk ranar litinin ba a yi mashi azaba duk a tanin sai ce abinda dalili kuma wanda ba a mai asawa duran litinin saboda ran na aka haifi manzala salama kuma ya yi ɗanyi murna wannan ranar ka san saboda ran litinin ake cewa aka haifi manzala ko salama sai ku yanga shi soyayya ba ta zo ta bashi labarin shi kuma sai ya ji daɗi ya yi murna saboda matar ɗan uwa ne ta haihu shi sa daga cewa shi in ka kula ma ba daga gane su manzala ba shi da kuskure ne kuskure ne yawa shi dan wannan murna da ta ba ta daga gambace da kuskure ne ta saboda ai sadda ya ta ai bai san annabi annabi bane ne kasan shi dan uwan mahaifin manzo da shi shi murna ta kai mata dan uwan su ta yau kawai shi da murna ta shi yau wasu samu da shi kenan to ai bai san annabi ne lokacin tunda ba fara annabi sai wallahi ko ya gani ba yawa eh yayi wannan murna ko sai gashi kuma kashi ko ta ware shi duk a tana aka ce ba mai azaba kuma yana tsotsar ruwa ga ya ana yake sha don ranar litinin kuma har duniya ta tashi kuma cikin sai buhari ba labari da ke to ai kaga ya kake da to kaga aka ce to yanzu kamar shi abu da hadisi na wanda alqur'ani an ka sauka an ka bashi certificate irin shiga wata tun yana duniya amma kuma a gashi ya samu wangana ne balle shi wangana ne abu abu dalib wanda yana so mazala fiye da kowa kuma shi don yana annabi kuma yayi zamani yana annabi kuma ya ce ka tai ba wanda sai taba ka sai in ina cikin kasa sai an kashe ni na mutu sanan amma inda yana da rewa sai taba kai halaka wannan aiki naka to duk wannan zaman da ya sai Allah ya kasa wata kuci da komai shi ba ga abu da ya samu wannan kuci din amma shi ga shi zaka ji wani malami da yake ce ibn nasir din dimashqi yake cewa idza kana hadha kafiran ja'a zammuhu bi tabbati da fil jahim mukhlija ata annahu fil yawm ithnain da'iman يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره ko dala umrihi bi ahmad masrurun wa matan wahida yace yanzu inda Abu Lahab ya zama haka wanda aka saukar alqur'ani da zargi ne Allah yana zargi ne ya ba daidai ba amma ga shi an mai wannan tukunci duk litin ba mai azaba yace to me kaka zato da mutumin da yake musulmi rayuwa ce ta tsawaita kuma cikin tauhidi yana bauta ma Allah me kaka zato shi yana so manzo da shi kuma me kaka zato Allah ya mashi ko akwai wani malami imam al-qurra'i shi kuma ibn al-jazri yace ai wanda kaso manzo Allah ba wanda sakamakon sai Allah sai aljanna kawai to to an ka Abu Lahab haka kai ko to wallahi maso musulmi bai so manzo Allah ne sallama to shi yasa shi wajen so manzo Allah din watan ko ai kadan ce an kai ka ko ta kuskure ce ba da gangan tana da amfani kenan kaga balle mai da gangan kenan ko alhamdulillah mu ta ba da gangan muka yi ta to to kaga wannan kenan kuma ya aka kuma bangaren kiyaye shi ma komai karamcin nata ita ma shi ma sai ta cutar din komai karamcin nata ita ma cutarwa za ta yi tunda ai kaga mun sha karantawa cewa manzo Allah sallama matsayin shi da shi da ubangiji mu rake sarki in yana so Allah ya mai abu to in ya so ba ko ma bai roki Allah ba Allah yana mashi ballan ya roka tun daga shi nan lokaci za ka ga annabi yana roƙon Allah ya mai wasu abubuwa amma manzo Allah bai roka ba kawai Allah ya mashi idan da annabi yake roƙon cewa wala tu'zini yawma yub'afuna Allah garka ko yace da ran da za a tayar da halitta amma shi manzo Allah bai roki Allah ba sai da ci yawma la yakhudillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu Allah bai zai ko yace da shi ba annabi ran shi ma na so roƙon Allah wajuduni wa baniya an na'budal asnama manzo Allah shi ma bai roƙa ba sai da Allah ya ce mishi inna ma yuridullahu da yake hiba an kuma rijisa ahlal baiti wa yudhhirukum tadhhira misali duka da suna da yawa irin wannan din to kuma gashi irin yana ana ana sallah lokacin da ka san ka lokacin ana in za a kalli wajen sallah baitul miqdis ake kallo in za a yi sallah to shi kuma Allah yana so a dawo da shi wajen Ka'aba ya rika kallon Ka'aba to shine sai kawai amma dai roƙi Allah yana so ne bakura amma dai zuciya sai yana so amma dai yana kallon sama dai kamar dai yana sigi da dai yana so a yi haka nan dai to shine sai ake cewa sai Allah ke cewa qadana la taqallu wajhika bis samai fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shadal masdar Allah ya ce muna ganin jiwa idan kuma Allah zo sama din wai ma'ana ana ganin yana kallon din so yake a maka Allah ya ce to ka jiwa sai an yi maka kaga mu'amila kenan kora ko mai roƙa da bayyana su Allah ya mashi kai da balle ya roƙa ce Allah ya kaza to da ya ce Allah ayi Allah zai yi nan take shi da wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani sahabi da ya rasu yana mai sallah yana addu'a sai wani sahabi shi kuma yana kusa manzo Allah sai ya ci addu'a da manzo Allah yake ta yi Allah ka gafarta mashi Allah ka mai ka yace shi da sai da ina dai a ce shi ne mutu annabi kawo ka sallah to abin da sa ya san da Allah ya ce ina annabi ya ce a gafarta mai an gafarta da ba ya ji addu'a ta musamman ya ce shi dai har ya ji annabi a ce shi ne ya mutu shi ne na annabi kuma ga ina addu'a da ya ji ana ciki saboda yana da garantin ya san da Adam Allah ya ce ai Allah yi da zai to amma abin da sabbin kawo da garan yar wato dan a san cewa wajen kiyaye yana da hadari kware sai gashi shi Abdullahi bin Ubay ko wanda shi ne shugaban munafikai na zamanin mazala ne kaga yana sallah shi ba sallah ɗaya ka ba a'a mazala ya ka bi sallah murmushi ai aka sallah ko ne to a manzo Allah zai bari wace ka kai sallah ta gama asuwa kenan annabi Muhammad zai wace ai ta karbo kenan to shi manzo Allah yake bi sallah to da zaman sahabi yana tare da manzo Allah amma sai aka samu matsala cikin zuciya ta kuma bai so manzo Allah da shi kuma sai ya zama duk wani kulle kulle na makici ka san indai kana son mutum ba za ka yi kokarin za ka kulla wani abu na sharri ba na cutarwa gare shi ba to shi duk wani abu na cutarwa ga manzo Allah shi an gaba ga wajen a za ya kulla shi amma nan bayanai ga hili yawa kamar ta nake da shi yau in an ka zo a zauna da shi aka salla don abin da annabi ce ai da shi kai har shi kana bayan kujerar manzo Allah masu sallama yana cewa wannan shi ne babban manzon nan wanda duk wanda ya imani da shi ya samu rabo ya tsira ai kaza ai kaza amma can gabaki ne kurum ba cikin zuciya ba to kuma da ƙarshe kaga ya gano ya san ya kamar gaza mai yawa shi ba amma da zai mutu kaga sai ta kare kare ko yana so in maza Allah ya zo ya mai sallah kuma yana so da Allah maza Allah ya bashi riga ta a mai da kawani da ita a iya kaki da katin sabon riga maza Allah sallama kuku kana zuwa kaga kana gani akwai magana tambayar malaiku nan to ka sa ya lafa na maza Allah saboda haka aka zo kuma haka aka yi da maza Allah ya bashi riga wasu ce sanadiyya amma dan daraja ɗanai kurin kasa yana da ɗaɗan ƙwarai abdullahi a sunan shi ma shi ko musulmi da kirki ƙwarai shi ya sa wata rana da ya ga cutarwar da ɗan uban ya kama shi ta yi yawa shi ɗan ma ya ce maza Allah ya ce ya rasu da rasu ka ba ni izini in ta yin kawo ma kai ne bai kawo kan wannan shi ba saboda yana cuta ma annabi ya yarda maza Allah ya ba shi izini ta yi sarki kawo wani ya zo kawo shi kaga imani na gaskiya kenan kaga ya hisa maza Allah fiye da wannan shi kenan kaga imani ya zana wa aka su kenan to shine kaga bayan wannan maza Allah ya ba shi wannan riga kuma annabi ya ce aka yi sallarta kaga duk guda daga cikin su dai ba karami bane annabi dai yazo ya tsaya ga gawa mutum mai addu'a Allah gafarta mai an gama annabi ya ma mutum riga sai kuma a tayi amalika wanda ya ce ga riga mutum maza Allah tana shafa ka kana cikin kawai an gama shi ma amma duk an kai an gama sai Allah wanda suke ce maza sallama ai maza Allah irin wannan mutane ko su sabai kace gafarta musu ba a gafarta ba wai ko su sabai wannan da mukamin yana so a yi ko bai ce a yi ba akai ne sai an ka ce ko su sabai ya ce a yi ba a yi ashe nan za ka da wato kin maza da matsala hadarin shi ba da karbi bane kuma har duniya ta kare haka za ta yi ba akwai masoyan irin su zuri'a soya masu yana baka siddiq gurgu akwai kuma makiya irin zuri'a su su abdullahi bin ubayy saboda haka wanda maza Allah a zamanin shi akwai su kuma har duniya har yanzu su haka za a ce ya dan kashi duniya wancan suna so wancan suna ki ai ta fama haka nan to Allah ya tabbata mu cikin soyayya ta manzo Allah sallama to saboda haka shi yasa suke a suka ganin cewa su su kan lallai san ba za su yadda da wannan manzanci da manzo Allah ba da sallama ba ba su karbe shi ba to shine suke cewa inna hadha yashu mujabun to shine bayan sun yi wannan kaga shi duka wanda ya jama da wannan shi abu magana Abu Talib zai ce shi wato kaga ni soyayya manzo Allah kaga ga matsayinta to shi ya so manzo Allah fiye da komi na shi gaba daya to kaga duk da haka na amma a ce karshe kuma duk yana huta gaba daya to shi yasa wasu malamai suke ganin cewa ina ba zai yi a ce mashi yana wuce din ba ta da balle ma mahaukacin da suka wuce da murgowa ce mahaifin manzo Allah kuku a kaga shi wannan iya kawo ka annaku yawa to shi ne wanda manzo Allah zai tara mu aljanna ga tanan ya ce wancan an bashi aljanna an ba wancan aljanna kowa a tara manta fa annabi da mu ga shi tanguwa sai ba ta shiga aljanna ita ma dabba tanguwa shi ta shiga aljanna saboda shi ya ga kurturan da bino shi ma yace ne ma kurturu ne amma shi ma shiga aljanna saboda annabi shi ma ko tun da kaga ai abin da annabi ya ko wannan duk ta tara cikin littafin hadisi shi ma wanda kurturan da bino a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam yake to shi maza Allah yake hawa bisa gare shi yana yin hudu ba to ranar sai aka gina maza Allah membari inda wanda ke tattakawa to ko da ya zo ya wuce wannan kuturin da biyu ne zai hawa membari sai kawai kuturin kama kuka cikin masallacin kuma sahabban da aure suka ce kowa na jin kukan har su yana kuka maza Allah sauki kici mashi mika faruwa ce haba maza Allah ce kullun kana hawa bisa gare da kana dafa da ina samun albarka yanzu gashi kuma shike na dada ba ka kara hawa bisa gare da gashi amma membari to shine sai maza Allah ce to yanzu ba komai yanzu zaɓe guda a kaka so a yi shin kana so ne in za a tone ka da nan cikin masallacin sai a mai da kai can waje a sake nasa ka yanzu ka tashi sai ka zama mai rai ka ci gaba da ya'ya na wanda ka yi ko kuma a yanzu in za a bunne kana cikin masallacin ba a ida a ida ruhi ka gaba da jiki sai in sa ka cikin da mina aljanna wanda ka so kada yake wata kwalibai da zai ce a sa cikin da mina cikin aljanna ne to kaga kaga kuma ba shi manzo Allah ba cewa in roki Allah ya sanya ka ba cewa ya sanya ka nan za ka gane su ka ba da aljanna duk har da kutun nabi annabi ba aljanna amma duka da bai fara da su kudin su ka samu gogo kai subhanallahi ta kuma ta ji tsoron Allah to wannan shine inna hadha shi wajaban sai to bayan sun gama da sun ga ce wan talaqal mala'u minhum sai jama'a daga cikin su waɗannan su sun ka tafi suka cewa bayan kina an yi wannan sulhu abun sun gano cewa su dai ba su yadda su faɗi wannan la ilaha illallah dinnan ba to shi ne wani ɗalakal mara bayan duk an yi zama an gama zama kenan shi ne wani ɗalakal mara ominahun sai waɗannan manyan jama'a daga cikinsu sun ka tashi bayan an nemi haka ɗin suka cewa an nemi shi kai kowa ya tashi ya tafi shi kenan wasu buru kai kowa ya ce ya hankuri ala ali hatun ku ta koyi hankuri ala ali hatun kun bisa gaba wata maguma kan ko a ce a ce gaba sulhun bai yiwa kenan subhanallah to shi ne wani shuhun ku ta wasu buru koyi hankuri ala ali hatun kun bisa gaba wata guma kan ko shi kenan usbutu ala ibadatiha ku tabbata bisa ga wannan sun ka ce inna haza da shay'un yurabi wannan kai wani labari ne aka nufi kun da damuwa kai kaji wani labari ne wani abin da aka nufi da su shi yasa dai ba za Allah zai musu wannan labari to shine suke cewa ai ma sami illa bi hada ba mu taba jin irin wannan ba fil millatil akhirah a cikin addinin nan na ƙarshe wai duk addinin da aka yi gaba ɗaya tun daga na farko hannun na ƙarshe gaba ɗaya ba mu taɓa jin wanga abu ba wai su abin da suka sani dai sai dai su ta ce dai Allah uku ne kamar masu cewa Allah uku ne ko ka san masha Allah uku ne annabi Isa Allah ne suka cewa kuma Allah Allah ne kuma ita ma Maryam Allah ce ka ji hauka to shi da suka cewa su ba su taɓa jan a ce duk Allah guda ɗaya za a dawo gare shi ba amma dai suna daidai a cewa akwai Allah uku shi ne ma'ana ba su ji ba wanga addini na ƙarshe ba tun da kaga nasara da suka faɗa haka nan to shi ne suke faɗa cewa ma sami ina bai haza ba mu ji mai wannan ba filmin latin akhira a cikin watan addinin na ƙarshe ba shi ne addinin annabi isa alaihi salatu wassalamu wanda shi annabi isa dai ko da ya zo matsayin allah guda gaya masu amma su kuma su suka kafirce suka mai da allah kashi uku ɗin wanda kuma wanda ya sha faruwa har sai da na ali wannan ma an taɓa mai haka nan fa sai da na ali shi ma sun tare sun ce wasu allah shi ma sun tare sun ce shi an tare guda kai ne wani gidan muhammad ya ce a'a ya ja kunna sai ce su bari kai ya ƙara ji wannan magana gobe ta yi kuma sun haɗa adawa sun gashi su su ne shi a ubangijinsu har so uku to nan ne kawai dai sai na alaici to in ba su bari ya kira wani daga cikin na kusa gare shi ana ce mai kambaro ya kira shi ya ce ka je ka hura wuta ya sa an ka haɗa gwani sosai da gaske ya ce duk a ɗauke su a sauci a ƙone gaba ɗaya haka ne musu aika aika kamata ya sai dai a daɗa shi kenan ko ai sai wasu ka ce ah to ai ba da yanzu ma sun hada ba Allah ne shi ya ai Allah shi ka azaba da wuta tunda ya azaba da wuta ai ya tabbata Allah shi ne kaga kaga abuwa shi yasa ya tabbata ai da zaran ka ce wuta Allah ya kaddara shi ba shi da to shi ke zan samu Allah kenan duk sanda za a kawo ga daidai din ba ya kallo ta ita kwata kwata ba ta gani ba na shi sai ai gaba zai dawo shi kuma yayin ba ya ta daga to kaga to suka ce sau shi kenan to kaga irin waɗannan ne to shi yasa duka an samu irin haka su ma sun yi wanda yana nan mahu shaukani a cikin tafashi na nailul audan ya kawo haka ne nailul audan sharhu muntakal ahbar haka shi mai hajar a cikin fatul bari ya kawo shi to to shine suke cewa wato ba su ji wannan ba a cikin addini na ƙarshe ba shine na nabi isa suka ce in haza ai wannan abin ba komai bane illa ikhtilaqun sai kirkirin ƙarya ne kurum wani azubillahi suka ce yanzu a unzila zikiru haka ne ko a unzila alaihi zikiru yanzu a saukar da alkur'ani ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min bayyana a tsakanin mu wai ma'ana mu ga mu amma ba mu za a ba sai shi ya ko shi ne suke cewa din awon zila alaihi zikir za a saukar da alkur'ani gare shi min bayyana a tsakanin su tsakanin mu alhali wa laysa bi akbarina ba shi abba cikin mu ba wala ashrafana ko ba shi hi mu daukaka da daraja ba ka san dona ba yana sha yana rudo mutane da yawa tunda ni dan dan malam wani kudin na shehu wani ne to yanzu inda za a samu ɗanɗan wani can misali wanda gaba ɗaya kwata-kwata gidansu ba malami ba ne to san komai da ilimi ba amma shi ko sai ta yi ilimi ya yi karatu bare sai ka gaba a ɗauka ce da wata muhimmanci ko wata ƙima wato da shi ba ɗan malam da bane wannan kuskure ne ba ba dole sai kana ɗan malam ba ai bukata da kawai kayan karatu shi kina gama wai shi su ɗauka su ai manzo Allah ba wani ɗaukaki bane shi ba ya sa ai a ce shi za a ba annabci to shi ta ga cewa shi ma da kai ne a cikin tafsirin na tafsiratul anani fi anna al-ilma huwa al-imam ya yi yaƙi da faɗa akan masu wannan ƙari akan cewa su tun da suna ɗan shehuwa da su kada ya masu daraja duk gari gaba ɗaya don wani yanzu shi ma ya yi karatu ya ma wuce su kuwa ɗan yana da shi ke da shi da ya kai gare su ba shehu ya yi faɗa da su ƙwarai kuma daga sosai ya yi kace kace sosai daga gaske musamman dama ya ce ko can don ɗaya su ya rubuta littafi haka ya faɗa cikin mukaddima masu irin waɗannan abubuwan sai su ɗauka su kenan su a shugabanni su a jagorori to shine suke cewa alhali kuma shi ba shi ababa ba kuma sannan ba shi ne maɗaukaki ba suka ce Allah ce bal bari dai hum su waɗannan kafiran fi shakkin min zikiri suna cikin kokanto a cikin wahayina da na saukar ma maza Allah din sallallahu alaihi wasallama sai Allah ce amma abin da yasa ballan ba ya zuƙul azabi dan ba su dadana azaba ta bane da su dadana azaba da ba su ya sun imani dole akan dole su walau za ku da sun dana wannan azaba la saddaqun nabiyya sallallahu alaihi wasallama da sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ma ja a bihi cikin abin da ya zo da shi ya daga amma wala ya fa'uhumu tasdiqu hina izin a wannan lokacin kan su sani gazgatawar ba za ta yi masu amfani ba inda sai bayan sun ga azaba za su yi ta ba ta da amfani gare su don ba za a karba ba to sai Allah ya ce
am indahum khaza'in rahmat rabbikal azizil wahhab am lahum ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتأوا بالأسباب جند ما هناك حسوم من الأحزاب
na'am ah sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ya ce shin wai su waɗannan kafirai na makka am indahum khaza'inu rahmati rabbika shin wai ko taska ta ubangijinka tana har wajen su ne wai al-aziz Allah na wanda yake mabuwayi al-wahhab wanda yake kuma mai bayar da baiwa ta ga wanda ya so ma'ana shine ta manzancin nan ko kuma wani abu wanda yake na baiwa ne daukaka shi Allah nan da yake haka ne shin ko ko taska tashi tana hannunsu ne wai shi yasa su haka nan ba kai ka dace da ce kai ne mazubin ba shi ne a don haka min rubuci na annabci wa gairi hada waninta fai kuna haman sha'u su yasa za haka kasu ba wanda sun haka dama wanda sun kaso am lahum mulku samawati ko koyi mulkin samai suna hannunsu ne wal ardi kuma kasai guda bakwai wa ma bainahuma da abin da tsakanin su shin waye hannunsu suke shi yasa suka ganin cewa ba kai ka dace ba wanda ya dace su sun ka dace sai Allah shi to yanzu in haka ne falyataku fil asbabi in dai suna gana kan to falyataku su hau fil asbabi a cikin matattakala ta zuwa sama goma na su tattaka zuwa sama in sun tafi can sama din to sai su zaɓo daga nan ne suna da iko za su ɗauko wanda suka so su rika sauka mashi da wahayi tun daga sama ake saukowa da wannan wahayi din su zaɓi wanda su haga dama su sanya shi ne matsayin manzo din in dai har sun riya cewa suna da mulkin sama ko na ƙasa ko kuma taskar ubangiji tana hannunsu sai zaka dauka ake shago yake cewa menene inda yake cansu su zuhurti ne yake cewa shin waye a wadan su ne haza'in rahmatar rabbika ahu ya kasim wannan rahmatar rabbika sun su suka raba wannan rahmat ta ubangiji ka ta annabta da manzanci din ko kore in su suka raba to sai su bayar wannan su suna to shine nake cewa falaita kutu in su adda wannan su hau fil asbabi a cikin watan masu takara ta zuwa sama don haka almusa na tsoron zata da su wa'ila sama'i zuwa sama fa ya atubil wahayi su rika zuwa da wahayi su ma fa ya kufu bihi man sha'u su keɓance wanda sun kaso da shi wannan wahayi din saboda haka sai Allah ce jundun ma ya ce jundun ma ya ce ai su wannan watan ba wata irin runduna ce ba komi ba wai ma'ana su ne su waɗanda mata da makaɗin shi ne jundun ma wai wasu in jama'a ne su ba kunalika a can cikin waɗannan kafiran masu ƙaryata manzanni mahazumun abin kuma watsewa min al-ahzabi daga cikin kungiyoyi na kafirai wai ma'ana su wadanda kafiran na makka wanga abin da suka yi in za a gama su da sauran kungiyoyi na kafirai da aka yi na duniya na can farko gaba daya su in an ka hada su su wata kungiya ce wanda ba komi ba kuma ina wanda na misali wanda za a yi wanda an rena shi misali wanda an yi lunkin balunki wanda ya lunka shi rubu misali sai yanzu yanzu yana da jayayya alhali ga ya an yi wani wanda ya lunka shi sama da so dubu shi kuma zuka shera jaka kan shi ba koyi bane ba to shi ne na Allah ke ta cewa shi zundun ma ai wata irin duna ce can wanda ba na abu ba ko na laka a can cikin wadannan sauran kafirai masu karyatawa din mahazumun kuma abun watsewa ne su wanda Allah zai wace su baki daya min al-ahzabi daga cikin kungiyoyi na kafirai din wanda suke suna watan jaya da annabawa sai Allah ya ce
كذب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب
to nan shine Allah ya kaso ya bada misali da ce a su waɗannan din cewa watan ɗan runduna ce ɗan kaɗan wadda ba wani abu cikinsu ba sai Allah ya kawo misali sai ce kasu manci ai karta ba ƙablahun ƙawon nuhin ba ya za a maimaita ainihin kisa annabi nuhu ne na da tsawo ba a nan kawai wai saboda za a faɗi cewa to ai ga irin waɗannan kamar irin waɗannan an da misali ɗan su fi su amma ga wanda ya faru gari shine kazzaba ƙawon ƙablahun ƙawon nuhin mutanen annabi nuhu ai sun kare ta gaba da su waɗanda mutanen makka ɗin kaga mun ga take su sai kowa ya ji abin da faru gare su ƙarshe kuma an ka halakar da su ba wa adun haka nan su ma da adawa su ma a cewa a dan wannan kai kuma annabi hudu kenan ko su ma an halakar da su wanda su ne suka kira ni suna cewa man ashaddu minna quwwatan wahi su ƙarshi da akwai wasu akwai wata azaba lahira haka suke cewa to amma sai kashin Allah ta ce iska ma an halaka da su da shi kenan kullum iska da ba a rayuwa sai da shi wa fir'aunu haka nan da fir'auna shi ma an yi shi wanda shi din gurgun cewa shi Allah ne shi duk gaba ɗaya iyakar ta kama kenan shi ya ma wace ma shi ke kafin ce ma Allah a shi Allah ne shi gaba ɗaya shi ma an ka halaka da shi in an ka gama waɗannan ne bisa ga mutanen maka ai ba kowa suke ba shine wa fir'auna da fir'auna zul auta da ma'abuci kafa turaku wanda aka ce yana kafa turki guda hudu duk wanda yake mai imani zai kamo shi zai sa a daure kawar shi hannun shi nan da daban wanga hannu daban wanga kafa daban wanga kafa daban mutum yana bace da yanzu a ci gaba da bashi azaba har ya mutu wanda har da mata sai ita ma haka ya mata ita ma na wuri mata azaba ta rasu ɗin amma shine tun na wurin shi tana nan shine take tun nan take addu'a rabbim nuli indaka baitan fil jannati Allah ka gina mana gida a wajen ka aljanna sadda yana wata azaba da aka ce shi yasa tun kamin ta rasu ne tun can tun sannan sai aka gwada mata ba ga gidan nata a can yawa ita sai da asiya kenan ba to saboda haka shine Allah yake magana cewa zul auta da ma'abuci ka batura ku a wanda yake yana daure mutane na azabtar da su ba sannan wa samud kuma sannan da samudawa mutanen annabi salihu su ma duk halakar da su ba sannan wa qawmu lut da kuma mutanen annabi lut su ma mun ji kisa su halakar da su ba wa ashabul aikati da ma'abuta rukuki aka ce mutanen annabi shu'aibu kenan saboda inda suke misali kamar akwai itatuwa ka duk inda irin itatuwa za su yi yawa dinnan kusa da wani wani kusa da wani wani kusa rukuki kenan ko da Hausa ko to shine ake ce ma aikati wa ashabul aikati ma'abuta rukuki shine mutanen annabi shu'aibu sai Allah ya ce ulaikal ahzabu waɗannan sune kungiyoyin hudu an yi su sun kafe shi kuma duk Allah ya halaka da suwa to a a suke da su mutanen barka ai kaga suwa koyi bane sai Allah ce kul in kullun kowanne bai zamo ba daga cikin su illa karzaba rusula faci ya karyata manzanni na Allah madaukin sarki haka ce shi yasa ya jami saboda kasancewar duk da kike sai mun dawo da gobe sai a dawo da wannan aya lokaci ya insha Allah da matsala sai mun saki dawowa na fatan da muka daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya fi mana Allah ya fahimtar da mu daidai ba mai hukun gyarawa alfarma masu Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya tabbatar mata mu saka imani mai kyau na gaskiya kuma Allah ya sa mu mutu muna cikakken imani da soyayya ga manzon Allah sallama muna roƙon Allah dukkan ibadun da ke gudanarwa a cikin wannan wata Allah ya karɓa muna muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata wanda yake kuma akwai wata tambayar da aka yi sai dai mun samu lokaci ko gobe ko dai wata rana dai sai mu ansa kamar dai azumi kare insha Allah wanda yake rubutu tambaya cewa akan dangane da abin da shafi wai rika tarzawa wai a matsayin shi wai shin yana da asali ga addini ko saboda a yaje wasu suna cewa wai asalin tawaye daga yahudawa ta samu asali to karatun da yana da yawa za ka ga insha Allah za mu yi kokarin mu ga kamin an kare insha Allah za a amsa ta insha Allah to muna fata Allah ya mara sakura da karmu na baki daya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa khatib lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah